بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gaskiya ni ina ga duk yadda masu sauraro suke farin ciki da murna bayan nayi farin ciki da murna guda ɗari ne suka zo su tasu ta zama ta ɗari da ɗaya saboda fa'idodi da shi profesa ya gabatar a wannan guri mai albarka. Wani abin murna mai daɗi na biyu shi ne samun iyayenmu kuma a gurin, musamman iyaye guda biyu, shi mai girma madakin zazzau, Alhaji Munir Jafar wanda zuciyarsa kullum tana kan harkan karantarwa ya za a yi karantar wannan ya isa guraren da ba sa isa Allah ubangiji ya ƙara maka daraja Allah ya ƙara maka girma last three months muna tare da shi a Misra wasu ayyukan ma bai san ana yi ba kuma shi ya saka su ake nake ce masa malam kabiru ba abin da zamu gaya masa sai dai mu yi ta masa addu'an Allah ya saka masa da alkhairi bibiyan mu yake yi darasi na kaza ya za a yi da shi a isar da shi waje kaza kuma bayan yana zama yana bibiyan karatutukan kuma na dukkan malamai kuma Allah ya azurta shi da waɗanda suke tsayuwa wajen yada wannan al'amura din Allah ya ƙara masa daraja ga kuma babana nan Malam Sani Yakubu wanda galibi sai a tare da a ce kissan ka na rake da ka bayar na mai rake a ce ka kira sunan malam nace bayan na fito ne malam na gama wannan kissa din yace wannan kissa ne wanda duk wanda ya tsaya ya hango ta zai ga fa'ida da sako a ciki ko jiya malam abokina abokina wanda na fi shi fari malam Umar Shehu mu yan jagwaye ne ni da shi mun zauna mun yi tunani ya aka yi mamarmu ta aifo mu haka kuma babanmu kuma ya sa mana suna duka umaru umaru ranka da Allah ya ƙara muku daraja tsakani da Allah ana ƙara mana ƙarfin gwiwa wanda wallahi wallahi uqsimu billah wani lokaci shi da kansa zai buga maka waya ya ga ta ina za a ce abu kaza an yi kaza abu kaza an yi kaza ya za a yi sakon karatu kaza karatu kaza isa kun yi magana da Malam Kabiru, kun yi magana da Kabiru. Kabiru kuma shi ma haka, a buga, so sako ka za a sako mana series ɗinsa a tura group a tura group. Na duba wani abin nan ɗinka sai da na ganka a group kusan 60 da wani abu shi Malam Kabiru. Group 60 da wani abu. Kaga ana kwance, ana kwashe ladan aikin. Allah ya mana tarayya a cikin ladan. Ranka ya daɗe yadda kake so ka ga duk saƙon nan ya isa. Allah ya isar da kai gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. aljannatul firdausin nan Allah ya kai ka ranka da ina ta gaba ni zan yi maka jagora kai kana tan baya baya Allah ya maka jagoranci to na samu fa na dan fitar da fa'idodi a darasin a darasin professor babana in nace baba sai ce na bashi girman yayi yawa in dawo kasa sai dai in ce yaya yaya professor to zakani da Allah shi a babin da'awa professor Mansur baba ne wa ne malami ne kuma yadda kuka ji ya gabatar da wayannan akwai waƙoƙin malam har da waƙoƙi na soyayyen ma'aurata na so a ce yana nan ne wayannan bayanan duk muna fatan ya fito mana da azu nake gaya masa nake cewa department na Hausa ya dace a samu yara masu masters da degree a fitar da waƙoƙin da malam yayi a yi ta aiki a kansu ana mai da su academic thesis a saka su a cikin library To na samu fa'idodi na fitar da guda 21 amma zan karanta su ne kawai a gurguje. Fa'ida ta farko ganin cewa na ɗan fita mala ya karanta wasu zan karanta iyanawan duka ko da an faɗi wasu maimaicin ba laifi ba ne. Fa'ida ta farko ya nuna mana muhimmancin auren haɗin gida. Haɗin gida. kuma a tsaya a kula da zumuncin haɗin gida ba don ɓangarorin nan sun kula da zumuncin ba da auren zai wargaje kuma da malam ya kawo wannan ta karanta wannan abin sama-sama a wala ba taɓa fahimtanta ba sai yau fahimta sosai sai yau ɗin nan sai a zuciyata sai na ce ina ma a ce Khadija tana raye bai musulunta din nan ba da sai kun ga role da za ta yi playing to wannan shine na daya na biyu al'adu abubuwa ne na girmamawa a harkar aure matukar ba su saba wa shari'a ba saboda annabi sallallahu alaihi duka al'adun da suke yi kafin aiko shi ne amma ya bi na dauka a wannan lokacin da yace sai kuma gemu da gemu suka hadu kenan an bi matakai na al'adar lokacin kenan duk abin da musulunci bai zo da shi ba zaka mutunta shi kai respecting din sa zaka aro shi ba da aka ce al'adatu muhakkama ko kuma al-hukmu wal 'ada yurja ilayhi ilay ilayhi ma fi kulli hukmin hakama ash-shari'u wa lam yahuddahu in lam yutihi al-had fayurja'u ila ta'wil ta'wil ash-shar bi madha bil 'ada khudh al-'afwa wa amur bil 'urf na uku taken malam din zumar soyayya ko kowa yana so a dandana masa to ni kuma sai nace soyayya ba ta tsufa wannan na samu ta ne a gure guda biyu amma bari mu faɗi na ɗayan na biyun shine wanda malai faɗa mana a ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam sarkan nan dai da aka bude ya gani sai da aka fama masa ciwon sa na soyayya sallallahu alaihi wasallam sai dai sunan soyayyarsa da Nana Khadija matar da bai taba son ta ba duk wanda yana walakanta uwar gidansa yana cewa ai ta tsufa ai ta yi kaza ba shi da amana ne bai san me amanar ba na hudu na tsallake ta biyar kawai na sa mata suna sarka ta uku kai na biyar mijinki in yayi tafiya idan zai yi sati to ga hanyar da zaki yake dakile sacin ya dawo kwana uku shine abin da malam ya gaya mana abul aski in ya tafi baituttuka na waka yake tayar mata da hankali to ke kuma yanzu waya ne a hannunki tayar mata da hankali ni fa wallahi mun samu tashin hankali mu fa gidan nan yanzu yadda ka san jahannama haka take saboda babu kai wallahi wallahi ina lissafa kwana biyar din nan sai ki ce ni ina gama ai wasu abun ma ta waya za mu karasa da mutanen bari in dawo bayan kwana uku na shida bibiyar miji a lokacin da ya yi nisa da kai kun ga shi yana bibiyar matarsa ke ma sai kike bibiya na bakwai shirya ta Allah ce in ku ta annabi ne sallallahu alaihi wasallam in annabi mai shiryarwa ne to wallahi tallahi da farkon wanda zai zai ce ka shirya shine Abul As amma ku ga duk yadda annabi yayi shi yasa shirya guda biyu ne akwai hidayatut tawfiq akwai hidayatu hidayatu tawfiqin wa hidayatu irshadin annabi sallallahu alaihi wasallam bashi hidaya ta ta nuna hanya ne amma ta dacewa kuma ta Allah ce annabin yayi kuma Allah bai datar da shi ba sai kuma daga baya na takwas na takwas dukkan malami sai ya samu kalubale a da'awansa dazun nan nake ganin malamin mu Dr. Usman Bashir yake faɗan wannan fa'idan sai kuma na dauka a wannan karantarwa yace malami zai samu challenges guda biyu na farko na mabiya kamar yadda abin nan Dr. Jamil ya karanta wannan abiyat din yake fito mana da halin da ake ciki a yanzu. Makiya suna sukan malamai, ku kuma masu sauraro daga malamin ya wani kuskure guda ɗaya ku zo ƙasa ku yi takwamin kuna taimakawa makiyan da suke so su ga malamin mutuncinsa ya zube. To malami zai samu matsala ta mabiya sannan kuma zai samu matsala ta gurɓatattun shugabanni akan da'awarsa. ko su sashi abu ba daidai ba ko su hana shi yayi daidai kisa duk wanda Allah ya azurta shi da duk mai da'a wanda Allah ya azurta shi da shugaba mutun daya alaysa fikum rajulun rashid waj'al waj'al li min ladunka sultanan nasira shugaba daya sai kaga ya taimaki da'awa ta masu masu yawa na tara suraki surki yake bibiyan sirikinsa duka guda biyun kuma yanzu kun ga bawan Allah nan da ya zo shi ya tashi ya je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah kuma shi ya neme shi ya ga me yake faruwa ya aka yi me matsayarka akan abu kaza sannan mace ita ce first contact in akwai wasu matsala na gidan miji karki yadda ke da wuri kike intervening a harkar yarki ki batta take kokarin ta na gyara mijinta in ya gagara sai ki azo wajen ki amma an fara daga gurin ki ko gurin ka ba a ci nasara ba to wace ce yarki kuma amma a fara daga yarki kun ga ita sai da ta bujiro masa da musulunci ya gagara sannan aka je gurin annabi da annabi da bai je gurin annabi ma bai karba ba to an san an je kankat amma aka fara da annabi bata karba ba wa kuma ce ce ita Zainabu ana maganan annabi na goma sha ɗaya husnul zan ku ga duk yadda yake karɓa musuluncin nan bata fita a zuciyarta cewa ba zai musulunta ba na goma sha biyu ba da duk abin da mace za ta iya don ta rufa wa mijinta asiri a yadda na fahimta kamar eh mamar mu ce ita me yace ma Zainabu a gunmu ne kam mamar mu Zainabu yar Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar babban valuable abu da take da shi shine wannan sarƙa din amma ka ta tattara don ta fanshi mijinta da ƙaunar zai musulunta. Na goma sha uku, asafaru kit'atun min al'azab. Lalle tafiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana kitsa ne na azaba. Ku duba tana gidan mijinta lafiya, za ta fi wajen babanta don ta je ta zauna lafiya, amma a halin tafiya sai da aka cutar da ita. Na goma sha hudu, yayana babana ya faɗa, amma zan ƙara faɗa da wani apros na daban. shine miji idan ya lalace to addu'a ake masa kuma bin sa a hankali ake yi ba hayaniya ake ba za za ga wasu murajen an same su da wani mummunan abu wanda zai taɓa mutunci zai yi kaza zai kaza sai ka ga mace ta kashe aurenta ta yi kaza har akwai matan da ta zo tana so za ta kashe aurenta tana tambaya na game da munanan halin mijinta sai na masa tambaya na ce yanzu da ke mai wa'azi ce in kika je mutanen kirki za ki gyara ko mutanen banza sai ta ce mutanen banza sai nace to yau mijinki ya zama na banza waye fi cancanta a ce an gyara shi ta ce mijina nace to je ki ta masa wa'azi kina masa addu'a saboda ba hayaniya ake ba kin shiga jarrabawa ki ta addu'a ya gyaru in kika tafi wani mijin zaki saki samu na goma sha biyar raba aure ana yin sa ne ta hanyar mutuntawa da kuma cikin sauki ba ta hayaniya da kotu da bacin rai da ta da hankali ba ku duba annabi yadda ya aiko sako to aiko musulunci baya yadda wanda ba musulmi ya zauna da kaza ka dawo min da yata babu hayaniya shi ma barin ce saboda mata kuna ƙarya kai har mazan ma suna ƙarya ta ina wallahi tun da na tafi din nan tun da safe na yi ta neman wayanki na yi ta neman wayanki ban same ki ba da Allah wannan uzuri ne dan kayi tafiya ka nemi matarka baka same ta ba shikenan a ce har dare ba ku yi waya ba ke uzuri ne har yayi dare abin fa'idan nan na samo ta ne a lokacin da aka raba su amma kowa yana ta bibiya yana ta bin hanyan yaya professor yace babu fa waya fa amma sai da ya bin hanya yayi tabi ita ma ta yi tabi ya za a yi samu labarin sa menene labarin sa an kashe shi ko ba a kashe shi ba tana da MTN tana da Airtel tana da Glo tana da Starcom tana da in wancan network din babu sai da ta bi duk network din nan ta gano yaya ba a kashe shi ba ta gane ba a kashe shi ba to ke ma in kika yi waya baki samu ba tura text message in baki samu text message ba tura masa WhatsApp in baki samu ta WhatsApp ba tare da wasu kai tafiya nemi wayansa wayansa ta yi ta yi shutting down kira abokinsa ya kuka isa na yi ta kiransa duk hanyoyin network kai garin da yaje tuno wanda zaki same shi a waya buga masa an ce za su tsoho hotel kaza je ki hotel mai gida na ya iso lafiya amma kawai ki kira sau uku network bai yi ba kawai ki ce ai shikenan a rabu da shi ba soyayya na goma sha bakwai kada ka kuskura ki fahimci ‘yarki da mijin ‘yarki ko ɗanka da matar ɗanka, zuciyarsu ta gama sai juna a soyayya, ka zo ka yi gaggawar raba su. Ka bi a hankali, akwai raba wanda sai ka raba masu rabuwa. Kun da annabi ya yi handilin wannan conflict ɗin a ruwan sanyi, yanzu don Allah, don girman Allah, auren ‘yarki ya mutu. har ta gama idda mijin saboda masifar soyayya ki zo ki same shi a gidan yarki wala wata za wani za iya za iya dukan sa a masa rauni za ce zai zubar da amma annabi goyi da handling abu a'a abi a hankali kai tunda haka yazo an yadda ka an samu kariya an ba kaza an ba kaza an ba kaza to abi shi a hankali na 18 ku duba riƙon amana ba musulmi bane fa amma ku ga dukiyar waɗanda ba musulmai ba a lokacin ya karbi musuluncin ai tunda zuciyarsa ta yi deciding amma yake bayyana ta sai da yazo ya bada amanar dukiyar nan ya raba wa kowa nasa sannan ya ce to yanzu na karbi musulunci idan akwai shegen da ya isa ya min goli yayi kisa karka yadda ka bada kofan da wani ma zai iya ce maka ni kaza ni kaza ni kaza sai da ya toshe wannan kofar na goma sha tara lalle mijin da za a aurarwa a tabbata yana da yar sana'a ku rike fa ba sana'a ba yar sana'a in dai zai nema zai iya yana ciyar da kansa to in Allah da zai iya ciyar da ita kuma yar karamar sanan da yake da ta waye ga maka haka za a bar shi za sai bunkasa na 20 jikoki ƴaƴanki ne ‘ya'yanka ne, kaga da annabi yake ɗaukan umaima har ta hau bayansa har ya jinkirin tasowa daga sujjada saboda tana bayansa. Yawwa, yawwa da umaima da. Yawwa. Na'am, ita umama ita ake sallan magarisa, akwai kuma Hassan da Usaini. Yawwa su hau bayansa su sauka, su hau bayansa su sauka, na'am. Su hau bayansa, to duk da jikoki ne, dukansu jikoki ne. Allah ya saka da alkhairi na 21 kyawawan dabi'u kyawawan dabi'u kyawawan dabi'u na musulmai wallahi anan gabar jiya na kwana da takeici a cikin nan garin zan faɗi abun a dan gurguje akwai wani bawan Allah da ya shiga jarabawa a cikin jarabawan da ya shiga ya auri matar da ba musulma ba amma shi musulmi ne kuma ɗan nan garin sai Allah ya masa rasuwa ‘ya'yansa na waccar matar da ba musulma ba sai ya tattaro sai ya dawo da su garin zariya tun kafin ya rasu wallahi tsangwaman da da mutane suka yi ta musu akan uwarsu ba musulmai ba wallahi tallahi sun koma ruwa alhamdulillah an yi sa'a ɗayan namijin ya dawo ya karbi musuluncin amma ɗayar ta ce in an kira sunan zariya ma ji take kamar wuta za a sata mu'amalar mu tsaya mu gyara ɗabi'un mu ya dace a duba a musulunta a nan garin fa ko da safe sai da ne waya da ɗaya daga cikin su mu gyara ɗabi'un mu mu gyara mu'amalar mu sannan shi ma zan faɗi wani abu guda ɗaya a mijinki idan ya kauce hanya ya ɗauki mummunar hanya ke ce farkon wanda zaki masa wa'azi na rantse muku da girman Allah akwai wata wacce ta ce min malam mijina ni nake daukan sa na kai shi gidan giya ya sha giya sai nace ban gane ba iyali na tana nan gurin yanzu haka a gabanta muke waya din nace ban gane ba tace malam duk sanda zai je shan giya zai ya sha kwalba biyar amma inda ni ne kwalba ɗaya yake sha tace wallahi sai dauke shi sai na ga maka wannan abin ko tace amma ni sai dauke shi yana shar da sai ce wallahi ya isa ba za ka kara ba sai in dawo da shi tace min har aka zo karshe Allah ya ce maka yanzu ya daina shan giya eh ta yi hakuri kuma ina roƙo ku mata addu'a wannan matar sauran aikin da ke kanta take gaya min Allah ka bata cin nasara ta ƙarasa aikinta Allah ka yaye mata damuwar da take ciki yanzu a wannan halin سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله
wasu daga ciki addu'a ne da fatan alkhairi zuwa ga prof da dakta wasu kuma daga ciki roƙon alfarma ce zuwa ga prof akwai masu damuwa akwai masu bukatu na alkhairi suna son prof ya musu addu'a wasu suna da 'ya'yansu suna son su auras wasu suna cikin damuwa wasu suna da wasu bukatu da suke nema ne ga sunan wasu ma har suna neman number wayan prof domin su yi shawara ina gaba sai kun samu number prof ba a yi hakuri wannan na harin bakin prof ne na shi mishi albasa duk wanda yake neman prof to ya zo ya salma da abubakar juma ne ya samu prof insha Allah ko me ne ya ce da an malam abubakar juma Allah ya bada sannan wannan tazo ko wannan program din kamar yadda muka ji mai gayya mai aiki wanda ya gayyata mana duka waɗannan malaman ya kula da su ya yi mana komai gaba ɗaya muka samu waɗannan karatu kuka har da kofar juma shi ne babban babban mu shugaban mu jagoran mu mai girma ma da kin zan zau ma a tsakiya jafar ko ya ƙara MNI Allah madaukakin tafiya za ka ci da alkhairi sannan akwai gidauniya ta Muawiya ibnu Abi Sufyan wacce ita ta dauki gabarin yin tsare-tsare da shirye-shirye tare da haɗin gwiwar wasu bangarori masu yawa akwai jama'ar zalatul bid'a wai kamati sunna ta ba da dukkan goyon baya da gudunmuwar da ake bukata dama aikin ta ne aka ɗauko za a yi da kuma karɓa ta ba da wuri da kuma samar da duk abin da ake bukata domin aikin ya gudana addinin musulunci ya samu karuwa ga shugabanta a gaban mu Allah madaukakin sarki ya ja kwana ya saka mu amin akwai lajina tuttawa ta Zariya Allah ya saka musu da alkhairi akwai markaz na Abdullahi ibn Abbas wannan markazin da muke ciki kenan a karkashin izala kuma akwai wannan markazin wanda har da kayan ɗaukar hoto da bidiyo duk gasunan sun kafa kuma suna sun tashi layi karatun nan da ake yi dukkan wanda ya kokari ya connecting zuwa ga shafin su zai samu ya shiga sallah haka akwai kungiya ta lamba akwai makaranta ta Al-Rayhan da Tahrirul Qur'an Zaria sannan akwai Rawda Foundation Zaria akwai Dakarun Isma Zaria akwai Ikwan Zaria Division akwai dabbo mai sa'a juma masjid zaria akwai alfaru tv kaduna da sauran su duka dai wanda duk suka ba da gudunmuwa Allah ya saka makuwa da alkhairi Allah kuma ya sa a mizani na kyawawan aiki sannan waɗannan takardun da ke ƙasa wasu masu himma da kokari ne suka rubuto wasu daga cikin abin da suke ganin ya kamata a sa su a matsayin fa'idoji da za a samu da darussa a ƙarƙashin wannan karatu da prof ya mana kuma zan yi kafin prof in Allah ya tsaya da zai duba ya gani ya tashi wanda yake ganin zai amfana za a sa shi a cikin littafin Allah ya ƙara prof lafiya Allah ya ƙara ɗaukaka musulunci da musulmi da sunna da ahlin sunna inda suke Allah kuma ya kawar mana da dukkan fitintinu a ko'ina na ɓangarorin ƙasar mu ya zaunar da mu lafiya. yanzu zan baiwa zan nemi izinin shugaban shugaban zama gaba daya dan in ba shugaban jama'atu izari sibida wai kamacin sunna a sheikh muhammadu sani da abu modi konzarta ya sa mana albarka allah ya
Alarama.
Alhamdulillah.
Mai kowa mai komi da ya azauta mu da wa'annan bijiman malamai suka halarci suka taho wannan gari namu kuma aka karantar da mu darussa masu shiga jiki darussa masu amfani muna fata Allah ya saka musu alheri muna fata kuma Allah ya mai da su gidajensu lafiya mu kuma da muka saurara Allah ka sa wannan darussa ya amfane mu rayuwar mu duniya da lahira mai girma ma da ake zo muna fata Allah ya saka masa da alheri a tsawainayin da yake da malamai muna fata Allah ka biya shi ni na fahimci ma da ake zo mutum ne mai kaunar malamai kuma mai son karantarwa kuma mai son masu karantarwa darussan duk da ake yi yana saurare kuma shi ma yana ba da gudunmuwa yanzu nan mun ji wasu daga cikin gudunmuwa wanda yake bayarwa yana tuttura wazoza da hudubobin juma'a da darussa da yake samu a nan garin da shauran garuruwa na sha ji ga mala bakar jumare irin wannan bayani kuma nima Allah gani a cikin ƙaunan shi da malamai muna fata Allah ya sa ya zama masa alkhairi da yadda ke taimakon malamai shi ma Allah ka taimake shi ka biya bukatarsa jiya na ga wani abin mamaki mun je ɗaura auren yaransa a Kaduna da can ina cikin masu karantarwa a masallacin kofar gidansa kuma kullum sai ya fito inda yana gari da shi za a yi karatu kuma in ana karatu za ka fahimci a shi ba jahili ba ne malami ne mai sunan malam domin da shi za a yi ta'aliki zai yi ta'aliki abinda ya shiga duhu zai fito da shi kuma zai kara bayani to kun ga akwai girma akwai ɗawainiya idan abdurrahman ya zo sai in tura shi je karatu abdurrahman da yake yayin nisa yanzu yana da wa sai in tura wan kai ma yanzu wan abdurrahman ya karbe ni shine umar ya karbe ni a durassan gidan magaki ni kuma in zo in ji da kwalaniyan izala da na gidana da shauransu abin mamaki jiya da umar ɗin muka je ɗaura aure aka yi walima a wani babban hotel aka kamana abinci tebur ɗaya da madakin zuwa zan koma can in rabi ya ce dawo na na dawo teburinsu na manya umar ya koma wancan teburin aka kamana abinci aka kewaye kowa da abinci wallahi a idona sai ma da ya dauki nashi tsaf da kanshi sai kai mu umar nashi to wannan abu ya bani mamaki kwarai da gaske akan yadda yake kaunan malamai yake kuma girmama su physically ya girmama malamin a idon jama'a ya tashi ya ce wai ya je shine bai kai mashi abinci abin ya bani tsoro saboda kamar fata Allah ya saka maka da alheri Allah ya biya bukatunka jama'a kuma muna godiya yadda kuka fitan dango kuka cika masallacin nan kuka samu darussa masu yawa kuma Allah ya muku albarka kuma muna fata wayannan malamai Allah ya saka muku da alheri ya saka muku da gidan aljanna ma daki kuma na fata kada Allah ya gajiyar da shi ya ci gaba da wannan dawaniya Allah shine mai sakaya ya saka masa da alheri وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Shugaban jama'a da tarihin bida wa izalar isanta, harabar hukumar zariya, Sheikh Muhammad Sani ya mu. Mojin Balzazzau Allah ya saka da alkhairi da waɗannan kalmomi masu karfafa gwiwa. Dan har aka sami manyan ƙasa suka fahimci addini ba a zauna lafiya. Wallahi addini ya kafiyar kan samu gata amma daga lokacin da aka samu aka san haka ne sai a shan dure kam a zanzan. Allah ya yi mana wannan baiwa. Sauran garuruwa ma Allah ya azurta su manyan su a samu kamar ma'adaki a cikin manyan su waɗanda za su rika fahimtar addini suna tsaye suna cikin wannan markaɗi ne na Abdullahi ibn Abbas inda muke
zan nemi izinin shugabanmu mai girma malami in kira babban limamin wannan markari domin ya sa mana albarka shi ma falsafar da shi gora insha بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا إله لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد bayan ka godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da salati da sallama ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama muna ƙara da godiya da waɗannan tawaga na alkhairi fuskoki masu albarka waɗanda suka haɗa da malaman da shugabanninmu cikin malamai akwai malamin ɗan uwa da ta umar duka ce yana cewa babanmu to kila ne mai yi wa malam yakan kora baba ne in ya kalli jami'in shekaru amma baba ne a babin ilimi baba ne a gabata kuma uba ne mai tarbiyya kun san malanta ma hawa hawa ne akwai malamin da kana mu'amala shi kana jin daɗin na yi to amma profesa ba su ba shi za ka yi mu'amalar shi na ci in za ka kira shi a waya ba ka da bukatun sai kai shi a mai shi ya sa abin da ɗan uwa da ta jami a sudan ya faɗi shi profesa ba su na kowa ne haja ce ta kowa duk wanda ke neman haja ta alkhairi yana da damar da zai alaƙa da profesa masu da haka Allah ya ƙara ma rayuwarsa albarka Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya ci gaba da amfanin al'umma da addini da lokacinsa da dukiyarsa da iliminsa da duk irin damar da Allah ya bashi kuma muna fatan inda aka ɗauko wannan al'amari tun tun tun tun to a kai za a bar duniya kuma za a sami da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kan wannan sabbi shi dan uwana da ta Umar Rokaji wanda tare muka yi karatu a jami'a a lokaci alkhairin Allah ya ce ga malama aboki ne amini ne na gaskiya kuma mutum ne jajirtacce inda muka sha bambanci shi jajirtacce idan ya tasa abu a kafsa ya ga bayan shi shi ne yi da gaske ne kuma mutum ne wanda Allah ya kara mishi lafiya ga kuma zurfi ne Allah ya kara ma rayuwarsa albarka Allah shi ya masa du'a'ansa shi da sauran baki Allah mai da su gidajen cikin iyalan su na lafiya ga dan uwan mu kuma malamin mu malam Umar shi duk faɗi tashin da muke yi nan zai to malam Umar yana kokari ba ma za ka kai shi a layi da biyu ba a layi da farko za ka kai shi don haka tun daga karatun tuka da yaɗa alkhairai zuwa ga al'umma da kyautata alaƙoƙi a kankanin mutane da malamansu. Kuma da kuma ya yi zarra a wannan baki. Muna addu'ar Allah ya ƙara masa alkhairi, Allah ya ƙara masa albarka, ya ƙara masa ilimi mai yawa da amfani. Shi ko babanmu kun mai girma malakin sassa. Ba zan ce duk abin da ya kamata a faɗi a faɗi ba, akwai abin da ba a faɗi ba. Shi Profesa Mansur ya yi magana, Dr. Umar ya yi magana, shugaban ma ya yi magana shugaba ya tabbatar da cewa mai girma malakin zanzu mutum ne mai son malamai da karanta in kana son ka taƙaita wannan kalma duk wanda ka ga yana son malamai da karanta to yana son Allah da mutum domin malamai babu sabon da suke yi suka wasu sabon Allah da manzansa suna da awani a tafarkin Allah da aka bai girma malakin zazzau shi ne da za mu ba shi koya a gaban Allah Allah wasu sibu wa da nasa ke Allah ta hada shi ne malakin zazzau yana son Allah da manzansa kuma yana son mutane kirki shi yasa yake cikin mutane kirki yana kuma zama da mutane kirki idan muka je gidansa ni ke kafa muke yi sosai kai ka ce muna ɗakin abokan mu ne wannan idan za mu yi waya da shi ba mu da wannan ɗaya kamar yadda malam Umar yake faɗi shi yake jin kai na neman ya za a yi a yada alkhairi irin kaza ya za a yi a samu littafi na alkhairi a buga ya za a yi a shirya wa'azi ya za a yi a shirya tunatarwa kwamitin mata na da'awa na wannan masallacin ko shaida ne akan ba su da shamaki tsakankanin su da mai girma malakin su duk abin da suka tsara za su je su yi mishi bayani mun tsara kaza mun tsara kaza mun tsara kaza ya sanya albarka ya ba da dukiya ya kuma ce duk wanda ya kamata a gani ku biya mun zan yi magana da shi so da haka mai girmama da kin san sausan Allah da manzansa da mutanen kirki ne ma mai zuciyarsa shi yasa in aka samu shugabanni irin waɗannan la shakka al'umma za ta zauna lafiya za ka mu shi da akan wannan Allah da wannan aiki na da al'umma da shi da amfani da shi duniya da lafiya amma wani abin da ya kamata ku fahimta kuma shi ne tasirin iyaye mahaifiyar mai girmama da shi ne mai mai martaba sarki jafar don gaskiya ko Allah ya gafarta masa duk waɗanda suka yi rayuwa da sarki jafar to suna faɗin alkhairi a kansa ba wai kawai shi sarki ba ne malami ne littafai yake ɗauka daga asa cikin anguwai da yake takawa je neman ilimi akwai anguwanmu ya wuce je neman ka kuma ga shi sarkin gari sarki na birni ba na gari ba na taɓa jin lokacin da jin amin ya tsaye wani ɗan jarida gyara ya ce wai yana cewa garin zaria ko garin kano ya ce zaria da kano da katsina sun fi ƙarfin gari birni ake ce to a birnin zaria hakimi ne abin da mai sarauta ba hakimi ne sarauta a birni irin na zazzaya a ce yana zuwa makaranta kuma yana kan sarauta to idan ka ga dan sai yana da yin sai ya sai shi ba yau ba za ce ku dan ce ba Allah ya ji amma da baka Allah kuma ya kara ku lafiya da imani kun hakuri tunda ana baje kolin nan darussan da aka dauka daga darasin professor ni ma ka faɗi wannan kan gano wannan gudan ni kana sai ne ma dai an ci an ci yau ka amma ni shi kuma wanda na gano na farko shi ne duk abin da ake nema a samu ahalin abin ya gabatar da shi shi ne da sun farko. Allah. Kaga Profesa Musani ya ce za a yi magana kan zuwa kwaɗayya. Duk mun wanke zuciyar mu muna jin kawai a ta ana fitan I love you I love you. Amma ba kwani da damu mana mun kuka. Gaskiya ne. Mun yi kuka kuka kuma a bari imani.
soyayya gaskiya shi muka ga wani ashe soyayya kawai mu muna fahimtar soyayya ce ko ashe duniyar soyayya ta wuce irin yadda muke fahimta kila dariya aka samu aka ce in bayani akan soyayya kila dariya za ku ce amma an kai lokacin da yake da mazan su da matan su kowa ya ce saboda wannan saboda bayanin soyayya ta gaskiya amma kuma tana ta bambuka ta so duk abin da za ka yi ka samu malamin da ya kwari ya iya ya sani ya gaya maka za ka samu amfani da yawa ce. Da wannan munasaba Profesa Mansur yana da littattafai da yawa. Yana da kasakasai da yawa. Ina ba mu shawara musamman kasakasansa na baya can. Akwai wasu kasakasai guda biyu da zan gaya mu. Wanda kasakasan nan suna da wani ban al'ajabi sun mun tasiri shekara ashirin da biyu da uku baya. kasas na farko tambayoyi saba'in ga ‘yan shi'a wanda ba su da amsa. Hala Allah ya ƙara maka imani Allah ya ƙara maka lafiya. Tambayoyi saba'in kasas ne guda biyu da ‘yan shi'a wanda ba su da amsa. Kai sai kai amma da kawai tambayoyi za a yi su Iri yadda su fadda karatu da ilimi a babin irin na tarbiyya da tsayi da hujja da tunkuɗa ɓanna to Allah ka iya san iyakansa. ina tsammani in ka shiga cikin abin nan dinsa za ka samu wannan tambayoyi saba'in da ba su da amsa akwai kuma wani kasar guda ɗaya ahlul baiti wa sahaba kasar ne guda ɗaya wannan malam ya yi sama da shekara ashirin da biyar da suka wuce to baya da wani da muka sani yanzu yau zamani yanzu sun san sun san abokin hira sun san duniya makaranta to malam yana da abin da yake a can can baya kafin waɗannan masu tasiri kwarai da gaske. Wani littafi na mala babi ne na shayi a nufin kubala. Wai malam ya kutsa cikin siyar a alamin nubala mai mujallali kusan talatin malam ya kusa ya tsatsamo waɗansu abubuwa na darussa idan ina cikin damuwa ko ina sai ka samu nishadi littafin nake ɗaukowa in ta karantawa ina jin da ina wani addu'a an yi zulmubala baya da kuma shaidin da yawa littafin da tsara sarki bin abi zai da hijira wahiyya na iziya afwan iziya ya yi sharhin wannan littafin sharhi daga tace ingantacce kai malam a kawo shi ba za su yi ba to shi yasa nake ga idan kana neman kowane fanni ko ka ɗin mun da ya dace za ka samu alkhairi a ciki darasi na biyu wato jama'a wayo yana da tasiri gurin gudanar da al'amar ilimi kaɗai bai isa ba sai ka zama waye ne wayo in ka kana da ƙarancin wayo a rayuwarka to kai tufa kan yadda za ka zama mai wayo bari in kawo kuɗi da na gane wayo na da tasiri a cikin darussan da malami kai kaga annabi sallallahu alaihi wa sallam da ya karanci zukatan sahabbansa bai musu karɓa karɓa bai musu kiki kaɗa ba sai ya ce to idan kun ga dama ku karɓi wannan abin wuya na na Khadija ku farsa mishi ku farshi ya farshi kansa in kuma kun ga dama ku fansar da shi kuma ku mai da shi a duniya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka gaya mun shugaban da zai ba wani shi irin wannan zaɓi mabiyin bai ci cewa a cikin zuciyarsa shugaban nan ya yi rumani zai je tuna shi zai rika cewa kiki ka za a yi mun sosai wannan yana ne akan cewa yana da tasiri dubi abin da asa lokacin da ya zo garin madina ya tabbatar da komi ya yanke masa sai kwakwalwar shi ta hararo shi da ake wayo ya je garin madina ya zo gidan manzon Allah sai ya yi ɗakin matarsa bai ce wani annabi kai kai ba duk da rahman annabi bil mu'minina wa ufu rahim to amma shi ne bai musulunta ya je gurin matarsa daga nan aka shirya wuta wannan shirin shi ne tushen alkhairar da ya faru ita na na sayyidu ita kuma karo da irin yadda ta gabatar da naka waya wata ce ta samu annabi kai tsaye ba sai da ta bari za a tsaye da sallah da haka da annabin da sauran sahabbai a lokacin kowa wuce shi ta koma ga Allah wa irukum yawmuz zina annabi amma zuciyar kowa ta koma ga Allah yanzu za a faru da Allah إذا أتيت إلى الصلاة فاخرج قلبك من الدنيا وما فيها واشتغل بمراقبة مولاك kowa zuciyar da goma da nan da ya buri kawai sai na nazari da wasu shekaru cikin shirin da abin da a lokacin annabi ba zai iya wata mulki ba sallallahu alaihi wa sallam dubi irin yadda abin ya tasiri da haka wayo yana da tasiri jama'a shi ma abul aslan wayo ya sanya kafin ya mai da ma ƙarin shawa da dukewa ne kar a ce ya musulunta saboda mace ko ka saboda kaza ko saboda kaza ya mai da musulunci don haka in ma ka kana da karancin wayo to ka ce ka shiga cikin masu wayo ka zauna da su wayo yana da irin shi kasa ya kara su kaɗai ne ta in ka da wayo cikin darussan da yake gani ya kamata a faɗi irin yadda ya kamata mace ta kasarwantar da dukiyarta tana sadaukar da shi da mijinta ba dai ya bari a ta miki kuɗu ba da ke da iyayenki naki naki namijinku kuma naku ne ke in kin samu abinci da kike kai amma shi in ya samu karo maraba eh haka ya kamata duk da ya kamata ya rika cewa nawa na nawa namu amma na ki da ya kai amma wallahi duk macen da ke iya sadaukar da dukiyarta ko iyaye macen da ke iya sadaukar da dukiyarsu ga sarkin su to sun riga sun gama gyara gidan auren kansu da aiki Hausa suna cewa duk wanda ya ci daɗin duk zai masa aski baki ba zai ci kuma kuma kuma kana zage ta wani kasan baban ya ce maka ya nemi maka aiki mahaifiyarta tana gaya maka magana ne ɗaya takan ɗan kullo dan abu da za ta kawo maka gida mata in ta samu dukiyarta ba ta cin dukiya na ne ga yau sai a dinga kai ma kana mata sai da aka wuri wannan ba kankanin ya zama wani ba ba kankanin kuma tasiri ba ne ba zan cika ba ne amma na gaba shi ne tasirin addu'a na ji da an gama ba kuma ba shi ba mana ya gaya mana cewa na zai yi ta addu'a ce ta addu'a Allah shi ta mutu da miki to kaga irin yadda Allah subhanahu wataala ya kalli addu'an ta ya ka duk abin da ya yi a duniya da matsalar gidan miji da matsalar mata da matsalar ba ko menene kamar yadda ce ma Allah ka fake a wurin Allah Allah subhanahu wataala yana ji yana gani kuma yana shirye biya maka mu ne bayi kana roƙon mu na kyan amma Allah kana roƙon shi yana son ka kun in Allah sa ya roƙo sai a biya maka bukatun ka a duniya ka ci tudu biyu ga lada da tsari na ƙarshe wanda yake ganin ya kamata shi da duk abin da zan yi ma Allah jama'a mutum sai ikhlasi a gaba kaga shi abul as ya so ya gamsar da Allah cewa Allah na yi musulunci da ne kai kare ba duk matata ba ba duk dukiya na ba ba duk kaza ba ba duk ina da wani sulki ba ba ba duk abin da zan yi ko kansa Allah gaba sai ikhlasi ka ne da dawo da Allah subhanahu wa ta'ala wannan dan gudunmuwa na kenan ko
Allah ya saka da ni. To malam zan sanar da kai wani abu.
Ina mai shakka.
Ka canza mu littafin na wasu na. Zan mai da shi duniyar soyayya. Zan ta ga bakin ka. Mun gode.
Thank you. Allah ya saka musu alkhairi Allah ya kara mu rayuwar su albarka da mu da kuma baki da Allah ya kara musu aljanna da tausi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu alaihi wa sallam ashhadu an la ilaha illa Allah astaghfiruka wa atubu ilayk wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh babban malami babban limani wannan ta fara masallaci sai imam abubakar jumari ne da Allah ya saka da ce yanzu sabo ya zo karshe sani ba ko pro to kafin mu je ga pro ke kafin mu je ga pro kai tsaye Ah, akwai sanarwa ko kuma kafin sanarwar ma pro bari mu faɗa kafin malam Umar ya gama na san malam Umar ya sa mana albarka kafin ya gama pro zai yi tunani a kai kuma idan shugaban zama ya bada dama abin da aka roƙa shi ne muna roƙon prof ya yi mana kaɗan daga cikin baitocinsa na soyayya da kuma wasu addu'o'i
To ƴan uwa saurara dai. Yawwa. Ah, gaskiya ‘yan uwa ina ba da haƙuri a nan. Kun san dalili? Waƙoƙina na soyayya duka ina saurayi ne. Me yanzu ba ta ba za su ji daɗin su ji na rera su ba. Ina da saƙo daga zuciya. Waƙa ce mai ɗan karin daɗi kuma na rera ta a kaset a wancan lokaci. Waƙar soyayya ce. Ina da wasu banda ita. amma ƙarshe na yi waƙa mai suna bankwana da soyayya. Sai ta zama kamar ita ce bankwana da waƙa. Ban sake wata waƙa ba sai lokacin da na je NYSC sai na yi wata waƙa ina jin tafiya mabuɗin ilmi. Wadda da ke cewa zaman gida tsotsai ne, barin gida hatsari ne, yawan fita ilimi ne ga wanda ya yi tunani. to yana jin kila bayan ta ban ƙara waka ba so waƙoƙi na na soyayya na baya sai dai mun shiga dakani da iyali da sun amince mu yi amma ba zan iya yin sa a fili ba gaskiya amma kan waƙoƙi ne masu daɗin gaske gaskiya ina tabbata muku kuma ba su tsananin ban dariya da ban sha'awa amma ba zan iya rera ba a yi haƙuri ba da sai yi laifi
Allah ya saka da alheri a cikin bakin da muka yi akwai bako kuma na gida shi ne matashin gari babban malami shi malamu a shek umar shek zaria kaduna
Wadai za ku cire wa kwato. Mai san kwato, mala ya ce san kwato.
za mu so malam umar ya sama da albarka Allah ya saka da alheri بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته to ni gaskiya idan musamman Professor Mansur Sokoto hafizahullahu ta'ala yana wuri ya riga ya sani duk abin da ya faɗa mu ya wadatar da mu kuma malam ɗan gida ne shi ma ba bako ba ne manja arewacin Najeriya gaba ɗayanta akwai wata jiha da in malam ya je zai bakunta a ciki ba na tsammanin haka to amma tun da an ce in yi magana a madadin malamai na ga suna a zaune malam abakar juma da gida da hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu babanmu wanda tun muna yara yake kwasan mu mu je gona mu tsinko mangoro ni ta masa barna amma bai gaji da mu ba shugaba Sheikh Sani Yaqub Allah ya kara maka lafiya modibo da tsawon kwana a hidima da ake ma sunna Allah ya sa wannan abu ya butsatsu kuma Allah ya sa karbi sakamako da hannun dama sanya albarka na mai girma ma daki idan lokacin ya juya sai mai da niji kansa muna roƙon Allah ya ƙara maka lafiya Allah ya ji kan manya Allah ya ƙara maka lafiya da tsawon kwana Allah ya sa a cimma manufa na alkhairi ni gaskiya ba ta alkhairi na waɗannan su ne kaɗan daga ciki kuma yana roƙon Allah ta'ala yanda ya haɗa mu a wannan wuri ya sake haɗa mu fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidiqin inda malikin muqtadir wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin mutanen Gombe Allah sun mun sargagiya sai ka shiga tsakanin da su ba ra sun janye ne ba da sun mun tarko karka da ma akwai da za a yi yau wato gaskiya ka shiga a sarari gara a sani yadda za a yi nan shi ne zai manna Salomar Dokaji gaskiya shi shi mai gidana ne yana cewa kun kama Gombe ba ratin muna tare tun farko har ƙarshe kuma rayuwar kullum da wuya ai kwana biyu uku ba mai magana ba ko da ta yaya ne dai malayin wannan kauna da kuka nuna mana mun gode Allah ya saka muku da alkhairi garin Zaria dai alhamdulillah ina a ran bakin malamai na da ƴan uwana idan kun ci karo da wani abu da Allah wanda a cikin sani ko rashin sani muka yi dan yin ranar ke na dawo gida muna roƙon a yi mana haƙuri a yi mana yafiya abinda aka gani kuma na daidai a tare da mu a yi mana addu'a a ciki amma ko shakka ba na yi na san mutan zariya sun nuna cewa da gaske suke addini kuma sun nuna jajircewa wanda muna fatan ku roƙa mana Allah ya ci gaba da yi mu wannan birni mala ya ce ba gari ba wannan birni Allah ya masa albarka ya tabbatar mana da dukkan sauran garuruwan musulmi baki daya muna godiya Allah ya muku albarka mai da ku gidajen ku lafiya assalamu alaikum wa rahmatullah
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh to ƙarshe ina ƙara jaddada godiya ga dukkan waɗanda suka yi ruwa suka yi tsaki suka ga wannan tarurruka da karatuka sun haɗu zaman da ya rage mana yanzu keɓantacce ne wanda ɗaiɗaikun mutane za a gayyata zuwa gare shi za a sanar da su guri da lokaci ina amfani da wannan dama kuma in ƙara yin addu'a a gaban ku domin ku ce amin auren da muka ɗaura ma ƙanin mujiya ɗan gidan shi madaki Allah ya samu wannan aure albarka, Allah ya ba da zuri'a mai albarka, Allah ya haɗa hankulansu, ya haɗa arzikinsu, ya haɗa zukatansu, ya kawar da shaɗin tsakaninsu, ya sa aure ne da za a haifo sarkin zazzau a cikinsa. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. A ci gaba da naka ni tauce dai. A'a. Oh gaskiya ne ai ai duka ai ai Allah kaɗai ya san baki mai albarka kai dai mala Allah dai rufa mana asiri ya kuma sa mu gama lafiya duk wanda ya rubuta bukatarsa Allah ka biya masa Allah wanda yake da wata bukata a ransa bai furta ba Allah ka sani ka fi mu sani bukatun mu ba komai bane gare ka kuma kai mai biya ne kai kace a roke ka ba taɓa roƙonka ka rasa ba Allah ka ga bukatun mu na alkhairi gaba daya Allah ka rufa asirin mu duniya da lahira ka samu gama lafiya
manyan bakin da suka zo a wannan munasabar akwai da Abdul Aziz Ibrahim Al-Misri Allah ya saka da alkhairi yadda ka zo lafiya kai ma Allah ya mai da ku gida ta lafiya dan tattara magana ba su gaban zama gaban gaban gida su zai yi mana yin gargare kuma da mu ba insha Allah
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kawo mu ƙarshen wannan zama da muka yi.
muna godiya kwarai da gaske a ga Profesa Masu Sokoto MNI tana so in ci taron shi amma mun yi alkawarin cewa wannan taron a zai sa shi a sadaka. Ya kamata duk inda yake zamana yana tare da wannan bajin to ba fito da shi ba amma taron da muka ci alkawari shi ne zai sa wannan taron a cikin sadaka. Ko Profesa a bada sadaka ba zan karɓa ba. muna godiya da ta umar garba dokaji da Allah ya bashi ikon halartar wannan taro kuma ya ba da nashi gudunmawa ɗin sai malam umar shehu zaria sai ma muna godiya kwarai da gaske a wannan saurayi da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mishi lafiya da gamawa lafiya shugaba modibo muna godiya kwarai da gaske da irin wannan jagoranci da kake da kara maka lafiya da zama lafiya da gama lafiya da yi malin jumar limami na wannan masallaci na ƙara godiya kwarai da gaske a sabon huɗuba da kake na kowane juma'a kamar yadda profesa ke akomin da huɗubar shi ta kowane juma'a sai ma haka kaka akomin Allah saka da alheri baki da 'yan gida muna godiya kwarai da gaske gare ku muna roƙonku kuma ku ci gaba da addu'a a halin da muke ciki a wannan ƙasa da ƴan omo da suke gaza da yahuda suke gallaza musu muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake su da ba su nasara akan wannan yahuda wannan mu kuma halin da muke ciki a wannan ƙasa Allah subhanahu wa ta'ala ya dawo mana zaman lafiya a wannan ƙasa ta mutu na rubun Allah subhanahu ta'ala ya kai kowa gidan shi lafiya Allah ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya Allah ya kare mana imanin mu da mutuncin mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
don Allah a ƙarshe akwai sanarwa guda biyu sanarwa ta yi ta masu da'awa ce kadai wanda za a yi zama waɗannan malamai bayan da aka a masibin nur da ke fadamar sarki albarkawa zaria a yau da lahasar masu da'awa kadai ba kowa da kowa ba domin wanda ake gayyatar kowa da kowa su shi ne karatu na bayan magriba wanda za a yi shi a babban masallacin juma'a mu na loko insha Allah yau bayan magriba kuma waɗannan malamai na mutunan su za su zo kuma da yamma Allah za su yi mana karatu wanda zai amfane mu a duniyar da mun koma ga Ubangiji mu insha Allah. Iya maza ne zalla banda mata. Iya maza ne zalla banda mata. Allah ya saka mu kowa da alheri. A ƙarshe don Allah su iyaye maza ɗan uwa maza a yi hakuri a zauna. Iyaye mata ya zan sallabi kowa don Allah ya tafi gaggawa ku wuce ku tafi gida. Su kuma maza to akwai ruwan alola da aka tanadar a nan duba da lokacin sallah ya yi sai a tsaya bayan sun gama gida sun tafi za ku yi alola an yi sallah sai kowa ya shiga gida Allah ya saka mu kowa da alkhairi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh